أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره من دار العظيم الحمد لله يومنا جمعة قومة ga watan Jumadal Ula hijira ta 1442 wanda ya daidai da 25 ga wata na 12 miladiya 2020 a cikin godi Allah yau ga mun dawo inda za mu zama mu na hamsin da da biyar kenan ko hamsin da biyar a cikin karatun wanda ta yi na a shifa bi tarifi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam inda muka saba gudanar da shi cikin zawiyar shehu shehu malam marwan radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a mun zo ƙarshen fasali kenan na goma sha biyar cikin babi na uku wanda shi ma shine ƙarshen fasali na cikin wannan babi mun tsaya ne wajen maganan a wasiɗi yadda ya yi tarifi ya yi bayanin sifofi na Allah tabaraka ta'ala a jumlace to wannan jumlai shi ne za mu ci gaba inda shi ma al'imam abul qasim al-kushairi ya fassara wannan jumla bayanin nan da yi in ba mance ba muna cikin fasari ne mai bayani bisa kan istidraki istidrakun fi sifatul khaliqi wal makhluq yanda aka yi bayani cikin fasarin da ya gabata na sifofi da dama wanda Allah tabaraka ta'ala ya arama ma'aikin shi tsiya da amince da sabata gare shi musamman guda talatin wanda alkadi ya rejero to bayan wannan shine kama a shiga wani babi shine alkadi iya ya istidraki kamar abu ne zai kurce ma ka kamo shine istidraki kar wani mai wahami wanda yake da fahimtar shi gurguwa take ya ce sifofin na abin halitta daidai suke da sifofi na mahalicci shi ne kice a diyan da kaji an yi aran sifofin nan to akwai bambanci shi ne ya yi jumla ta bambantawa yadda Allah ya bambanta da komai haka komi na shi ya bambanta da na kowa to shi ne a jumta ya faɗi haka to shi ne nan za mu ci gaba wa ƙadda fassarar imamu abul qasim na kushairi rahimahullah imam abul qasim na kushairi Allah ya ji kanshi yana cewa qaulahu a fassara qaulahu kenan ya fassara qaulahu haza fadarsa wannan li yazidahu bayanan dan ya ƙara ma wannan magana ta alwasidi bayani faqala sai ce hazihi hikayatu wannan hikaya wannan labarin kamar labari da muka ji tashtamilu ala jawami'i masail tauhid ta taro a bisa matattarai na matsaloli na tauhidi ababen da suka tattaro abin da shahi tauhidi to ta taro su wannan matsalai wa kaifa tushbihu zatuhu zatal muhdathati yace ta yaya zatin sa Allah tabaraka ta'ala za ta yi kama da zati na wararru wa hiya bi wujudiha mustaghniyatun alhaliku ita zatin ta ubangiji da samuwata mustaghniyatun mawadaciya ce baya buƙatan komi zatin Allah baya buƙatan komi wa kaifa yushbihu fi'luhu fi'l al-makhluq khalqi shi samuwar shi ba ta buƙatan komi amma samuwar wani shi tana buƙatan shi wa kaifa yushbihu fi'luhu fi'l al-khalqi ta yaya aikin shi zai kama da aiki na halitta wa huwa li ghairi jalbi unsin aw daf'i naqsin hasal shi ko aiki na Allah yana hasal ya tabbata ne ligairi jalbi unsin ba tare da ibadan jawo wani ɗebe kewa ko wani abin amfani ba a ga kai aw dafa ina kasin koko ije wata naƙasa wata tawaya a duka aikin shi shi yana zuwa ne ba dan wannan ba ba dan wancan ba sabanin aiki na wanda ke mutum mutum ko da duka halittu ma wala bi khawatir wala bi khawatir wala bi khawatir za a ce ko wa agaradin wujud kun ba tare da shi wujida aiki na ubangiji ya samu ba tare da khadira ko kawadir tuntuni ba wanda ke rigai aiki ka mutum ya aiki zai tunanin a wannan aikin ga da ya kamata in yi shi ko ka mutum ya dan tsara irin na wanda mutum yake yi wa garadin da wasu bukatu kuma in yi zan yi shi saboda kaza shi na ubangiji ya sa amma duba haka bane ba yake zuwa wala wala bi mubasharatin wa mu'alajatin zahar kuma bai bayyana ba da mubashara yin gaba da gaba da gaba da aikin ba shine ya kama ba abinda aka yi ba kan kama kamar da wani halitta zai yi wani aiki misali mutane in kaga sun yi gini kama sai da aka zo wannan ya kama can wannan ya yi rami nan wannan ya kama wannan haka har abin ya hau sama a to shine Allah ba da wannan kakkamawa bane ba wala bi mu'alajatin kuma shi ma ba daga mu'alaja bane ba wa'ansu dubaru dai na kamawan ya bayyana kawai haka ne shi ake shi ba haka ba haka ake shi yake ba ba irin namu na halitta bane ba wa fi'lul khalqi shi ko aiki na halitta la yakhruju an hadhihi wujuh ba ya huta daga wayannan huskokin da aka ambata wa qala akharu min mashayikhina malam alkadi iya yace haka wani wani na daban kuma daga cikin shehunnanmu yace mata wa hamtumuhu bi awhamikum abinda kuka canke shi da zace zacenku shine mata wa hamtumu kuka zace shi da zace zacenku aw adraktumuhu bi uqulikum ko ko abinda kuka riska da hankulanku fa huwa mudasun mislukum to shi fararren abu ne kamar ku yadda kuke fararu duk abin da kuka riske shi ku hankalin ku zaton kai kamo ma abin nan haka yake ko ko hankalin ka ma ne ma ya riske shi haka kace ganin hankalin ka haka abin yake to abin nan da ka riske shi abin da ka hango shi ma kai fararre ne kamar yadda kuke fararu wa qala al-imam abul ma'ali al-juwayni haka al-imam abul mu'ali wanda ake ma lakabi da abul mu'ali aljuwaini a wa aljuwaini wanda shine imam al-haramain abdul malik nisaburi wannan yana cikin ɗaya daga cikin malamin imam ghazali hujjatul islam jawara makka wal madina arba sinin ya makwabtaka da makka da madina sai da shekara hudu tsakanin makka da madina da ya baro da garin shi ne sabur kuma daga baya koma can can Allah ya mai wafati hijira tana da shekara ɗari hudu da saba'in da takwas shi ne ke cewa wani yana cikin manya-manya malaman musulunci ƙwarai ko yake cewa manit ma'anna ila mawjudin intaha ilayhi zikiruhu fa huwa mushabbihun wanda ya nutsu zuwa wani abin wani samamme wanda tuntunin shi ya tike zuwa gare shi huwa mushabihun to shi mai yin kamancece ne ya ce wato akwai sifofi guda biyu da ba a san su cikin in kana so a cikin sifanta ubangiji shi ba a kamanta shi kamanta shi da wani abu kuskure ne bata ne kuma kore mai sifofin shi wanda ya tabbatar ma kanshi da su shi ma kuskure ne to shine yace ta kamanta shi wanda mutum ya nutsu wanda ya nutsu zuwa wani samamme wanda tunanin shi ne ya kai shi zuwa ga wannan samamman wani samamman abu ne kai dai kai kai tunanin duma ko ma wani abu samamme ne wanda ka sani ka gani ko tunanin kai kai ka ka nutsu cewa wannan shine Allah a tunaninka ya ce to wannan mutum mushabbihi ne yana cikin masu kuskure na kamanta Allah da wani abu ka kamanta saboda kwakwalwarka tunaninka bai isa ya kamo yadda Allah yake to duk an da tunanin da za ka yi ka ce a ka nutsu ina ganin ina ga haka haka ne yake ka nutsu da wannan to ba ka nesa da wa'ancan masu kamanta Allah Allah yana kama da kaza Allah yana kama da kaza masu kamanta Allah da sifofi na ana wa malata shine yake cewa yace kuma wa man yatma anna ila nafi al mahdi fa huwa mu'attil wanda kuma shi ko ya nutsu zuwa korewa tsantsa korewa kawai duk komi ma kowane sifa aka ina la Allah ya hikari haka Allah ba ya da kaza Allah ba kawai duk komi ma na sifofi na na ubangiji ya kore shi kawai korewa ce tsantsa duk abin da aka zana na sifa Allah kawai ce a'a babu shi to shi ma mu'attil masu yana ta'dili ne su ne su ma janibi guda wanda ke abin zargi shine kore shine tar atark bari mu'atili wanda ke barin ya bar kamar a ce gida ne a ce an affala shi babu kowa da cikin shi babu komi a ciki yo duk abin da aka tabbatar ma Allah na sifofi kai ka kore su ka bar Allah ba sifa kenan to shi ko yana da sifofi yanda ya sifanta kanshi subhanahu wataala amma saboda kai baka baka baka hankalinka bai riska baka cewa babu sai ce na uku wanda zai daidai shine wa in qata bi mawjudin in ko mutun ya yanke da cewa da wani abin samu ko ko a samamme cewa Allah samamme ne na tabbata na tabbatar da haka itarafa bil ajizi amma mutum wanda ya yanke da samu Allah nan itarafa bil ajizi ya ya yarda cewa shi kasashe ne an darki haƙiƙaci daga riska haƙiƙan yadda Allah yake to wanda yake shi haka fa huwa muwahhidun wannan shine mai kadaita Allah a ya san dai ba tantama babu kokonto akwai Allah samamme ne amma ni dai na kasa na san na kasa ba ni iya in waɗi ga yadda hakika ne shi to wannan shine mai kaɗaita Allah wa amma ahsana qawli zin wa ma ahsana qawli zinnun algadi ya ci gaba da ciri cikin bayani na sifofin Allah yake cewa miyahi maganar zinnun malamin nan sufin nan masanin Allah mai gudun duniya na wanda ake ce ma zinnun misri miyahi maganan shi a kyawu mamakin maganar zunun al-misri shi zunun misri ke cewa ya ce haƙiƙatu tauhidi an ta'alama anna ƙudratar layi ta'ala fil ashiya'i bila ilaji haƙiƙanin tauhidi kaɗai ta Allah shi ne ka sani cewa ƙudura ta Ubangiji Allah maɗauki sarki ikon Allah fil ashiya'i game da ababe bila ilajin ba tare da wata muhawala ba ce wani wasu dubaru ne na yi na kamawa a yi wasu nuhu kuma aikin shi sana'ar shi aikin shi yadda yake yin abu yin abu shine sunu laha sun'uhu laha yin Allah ga halitta al'ashiya wannan ababe duka baki daya bila mizajin ba tare da cakuɗa ba ne ba ko cuɗanya wannan farkon halitta ta Ubangiji da abin da Allah ya halitta farko irin halittar samai da kasai ba wai a ɗauko wancan irin bane a haɗa da wannan irin ya ba da wannan a'a haka nan kawai duk halittunsu na farko haka nan kawai ba wani misali aka bashi an example bai ga wani misali kamar da ya ce barin irin shi a haka nan ya kirkir kayan shi kuma ba tare da ya haɗa wannan da wannan ba shine wa illatu kullu shay'in sun'uhu kuma dalilin yin komi a wurin Allah shine yin Allahn da ya mai babu wani abin da ya sa Allah ya yi ba abin da ya sanyo Allah gaba sai ya yi a'a kawai yin Allah na shine dalilin dalilin abin nan ganin abin wala illata li sun'ihi hakan nan babu wani dalili ga aikin shi kuma gaba zai ƙara warware mana wa ma tusuwira akwai wanda wanda yana cewa tusuwira wa ma tusuwira abinda ma tusuwira shi wahamika abinda aka kamanta ma shi a cikin tunaninka fallahu bi khilafihi Allah ya saba ma wannan abin duk abinda aka kamanta ko tusawiru abinda kai ne zaka kamanta wa da tunaninka ko ko tusuwira kamanta ma shi aka a cikin tunaninka to Allah ya saba maka وهذا كلام عجيب alƙadar yake cewa wannan magana ce mai ban mamaki mai kyau nafisun kuma magana ce mai tsada muhaqqaqun wadda take tabbatacciya ko muhaqqiqun in kalamun muhaqqiqun ne mai tabbatarwa yana wato ko mai haƙiƙantar da magana magana ce mai haƙiƙantar da mas'ala wal fazlul akhar yace magana wannan ta ƙarshe yana nihin da ya ce wa illatu wa illatu kulli shay'in sun'u illatu kulli shay'in sun'u ko shi ne kita shi ne kita wal fasl akhar na karshe kai na karshe shine wa ma wa ma yusawwiru shi wahamika yawa wa ma yusawwiru wa ma yusawwiru ko tusawwiru fi fi wahamika wa ma tusawwiru in tusawwiru ne yana doka yana da ma'ana abinda zaka kamantawa a cikin tunaninka ko ko abinda zaka kamantawa a cikin wahaminka eh zatanka wannan shine yace wannan ita ce wannan wannan fasalul akhir shine kita wannan fasalin wannan wannan rabewan wannan magana iya wannan yace tafsirun li qawlihi laysa kamithlihi shay'un wannan magana da yake cewa duk abin da yayi zo a tunaninka Allah ya saba ma haka yace fassarawa ce ga fada Allah madauki sarki da yake cewa laysa kamithlihi shay'un shi Allah babu abin da ya kama da shi to kenan ta abin da zai zo a tunaninka to ya saba ma haka ah wasani magana kuma ta biyu fasali na biyu shine rabewan magana ta biyu ita ce wala illata li sunihi za ka ce babu wani illa babu wani dalili illa nan ba wai illa ta jin ciwo ko haka wanda ake hudin ake fasara illa da Hausa ba dalili babu wala wala illata li sunihi babu wani dalili wanda shi shine saboda shi Allah yake yake yin abin da yake yi yace wannan tafsiru li qawli la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna wannan fassarawa ce ga fada Allah madauki sarki cikin da yake hudu a cikin Qur'ani la yusalu amma yaf'al Allah ba a tambaye shi daga ababen da yake aikatawa Allah dan mi kai kaza mi me yasa Allah yi a'a Allah shi ba a tambaye shi wa hum yusaluna amma su halittu su ne ababen tambaya su ake tambaya me yasa kai me yasa me yasa kai amma Allah ba a tambaya Allah wani abu ko da hikima wani abu za hikima za ta bayyana gare ka daga baya ka gane wani abu ma ba baya bayyana wani wani an hida ma wani Allah zai bayani wasu abubuwan da aka an yi ku yi kaza saboda kaza wani kuma kun ba baya muku bayani kuma ababen da yake da shi dai ba mai tambaye shi shine wala illata li sunhi kenan yace wa salisu kuma magana ta uku wato da yace wa illatu kulli shay'in sun'uhu dalilin yin komi shine yin aikin wannan agayi tafsirun li qawlihi innama qawlu innama qawluna li shay'in idza aranna wa anna kullu kun fayakun fassara ce ga fada Allah madauki sarki da yake cewa kawai qawluna innama amruhu إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كتب إنما أمرنا نقول إنما قولنا نقول آه إنما أمرنا إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون shi lamarin Allah yanda yake kawai shine in Allah ya yi nihin abu in Allah ya yi nihin abu kawai ce mai abin ya zamo sai abin ya zamo to kenan shi babu wajen illatu kulli shay'in sun'uhu kawai dalilin kamar ta yaya aka yi abin ya kasance wannan illai kawai wurin Allah kawai ce abin ne ya zama ya zama babu wani illa ce a a sai da aka hada kaza da kaza shine ya bada kaza a kawai shi abin Allah ya so ya abin shi kawai ce ya zama abin sai ya zama yanda yanda ya nuwata yanda yake son abin ya zama sai ya zama yace tabbatana Allah Allah ya tabbatar da mu wa iyaka da kai kanka mai saurare ko mai karatu ala tauhidi absa kadai ta Allah wal isbati da tabbatarwa ta sifofinsa wa tanzihi da kuma tsarkake shi da ababen da bai dace da shi ba wajen labana Allah ya kauratar da mu ya tsare mu tarafai dalalati gehe biyun nan na bata wal giwayati da bata dai min ta'dili daga bari daga sifofi wanda Allah ya Allah ya sifanta kanshi da su mutum ya bar su ya kore su wata shibihi da kuma kamanceceniya a mutum ya zama yana kamanta Allah wannan shi ma shi ne ɗarafi guda na na ɓata kenan Allah ya tsare mu mu duka zimannihi da baiwarsa wa rahmatihi da rahamarsa wannan shi ne ƙarshen fasali na babi na uku kenan sai mu shiga babi na hudu shi ko babi na hudun nan yana bayani ne fi ma a zaharahu Allah ta'ala ala ya dai miyar mu'ujizati wa sharrafa bihi miyar khasa'isi wal karamati wannan babin shi zai bayani ne kowane babi ya ya keɓantu da wasu ababe nashi na shi kaɗai na musamman shi wannan babin zai yi ne bayani ne fi ma a zaharahu Allah cikin abin da Allah ya bayyana shi ta'ala madaukakin sarki ala ya dai amsa hannayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam miyal mu'jizati na daga cikin na daga mu'jizoji wa sharrafahu bihi kuma ya ɗaukaka manzala sallallahu alaihi wasallam da wannan ababan minal khasa'isi da ababan da kuma ya Allah ya ɗaukaka shi da shi na daga keɓantattun lamarra wanda shi kaɗai ya samu irin wannan ababen wani karama ce da kuma karamomi karamci karamci na ubangiji daban-daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai Allah ya ma wannan shine abin da wannan babin zai bayani karkashin wannan babin akwai fasali fasali bayan fasali har fasali guda 30 a kamun a shiga na farko yayi mai muqaddima introduction to ita ce wannan mukaddima za mu karanta ya ce alfasul awwal ita ce kuma ya dauke ta fasali na farko daga cikin wannan fasallan guda 30 fasali na farko menene yace muqaddimatul babi muqaddima ce gabatarwa ne ga wannan babi qala al-qadi abul fadl al-qadi iyaz abul fadl yake cewa ya ce yace hasbul muta'ammili an yuhaqqiqa anna kitabana haza ya ishi mai lura ya tabbatar cewa littafin wannan wanda littafin lam najma'uhu li munkiri nubuwati wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam ba mu tattara shi ba ga me musan annabci na annabin mutsiya da amince Allah su tabbata gare shi a'a ba saboda ba saboda shi muke littafin nan ba wala li ta'inin fi mu'jizatihi kun ba mu tattara wannan littafin ma domin domin wani saboda wani mai suka ga mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam فنحتاج إلى نصب البراهين عليها balantana har mu buƙatu zuwa tsaida da wa'ansu hujjoji akan mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam inda dai wanda maka maka lissafin saboda shi wanda irin wanda bai yarda da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da mu'jizojin annabi bane to akwai abubuwan da ya kamata magabatar to amma tunda ba saboda shi muka yi ba yace ba ma buƙatar tsaida wa'ansu hujjoji akan akan akwai mu'jiza ko babu wannan ba mu bukata haka wa tasini hauzatiha kuma ba ma bukata da wani makawo wani abin da yake zai zama tsari ne ga ga ababe wanda suke masu tsada nata shi hauza hauza da abin da yake masu tsada inna ko masu daraja ya aka ce hauzatul malik na sarki wanda suke kusan da sarki manya-manya wanda ake ji suna wasu malik in na gida ne ko na gari manya-manyan ababe waɗanda suke aka hiji da su to su ko na ababen da wanda aka hiji da su yanzu tsare su ake to duka ba ma buƙatar wani mu kawo wani abin da zai zama tsari akan wannan hatta la ya tawas hatta la ya tawassalu kenan muta'inu ilaiha wai ba mu buƙatar mu kawo hujjoji mu kawo wannan tsari dan saboda shi mai sukan har ya samu ya sadu zuwa ga ita mu'jizojin ya soke su a'a ba ba da shi muke ba wa nazkur ونذكر ونذكر وانا كما فنحتاج ان نذكر in yazo da rasu sama balle mu bukatu zuwa mu ambaci shurutan da mu'jizi sharda nan ne kawo mu'jizan shi da annabi wa tahaddiya da kuma tahaddi defi ni da da me ake ce kalubale ake ce da Hausa ko yawa shi da kuma tahaddi wa haddahu da kuma fasaran abinda ake nihi ma'anar ta tahaddi saboda shi ita mu'jiza ba ta ruwa da tahaddi shi mu'jiza inda ya inda ta samu take sabani da karama kenan ta wali shi wali karama shi babu wanda shi babu kalubale kai ma in akwai mai iyaye a koko in kun ce ni ba annabi bane ba to bari in muku wani abu na kuma ku kawo to wannan shine tahaddi wa fasada qawli man afdala naskha shara'i wa raddahu kuma ba wa bukatar mu ambaci bacin magana ta wanda ya bata shahewan shari'o'i wa junansu kuma har a mai ba ma bukatar mu mai radi me ake ni da wannan shi ma ke ba mu bukatar mu kawo cewa akwai kauli na waɗanda suke cewa yanzu in mu'jiza ita ce take tabbatar da annabi ko duk ko kafirai ne suka zo kuma mutum annabi ya zo ya shi annabi ne a in kai annabi ne to ka zamu ka kawo mu aya kawo aya alama mu gani cewa kai annabi ne sai ko a ce ko su wani abin da suke so ko ko ya kawo abin da da ganin shi an sa abin nan ba yiwa abu ne ba yiwa na ka tusali ko taguwa ce ko ta hito daga dutse ina ka taba ganin dutse dutse ya yi taguwa ba to kaga wannan daga wannan kun ga kun ga aya haka irin abubuwan da ba ta yi wa kawai sai a yi sai a gansu to kenan mutum ya tafi mutum ya kasi a ce a tamba ya tabbata idan lalle manzo ne daga Allah to su yahudawa suna cikin wanda suka su suke musan cewa ma wata shari'a ta shahi wata shari'a su ba su ba su yarda ba a samu wata shari'a wadda za ta shahi shari'ar su saboda inda sun yarda da haka da sai su karɓi annabi isa da hannu biyu shi ya zo yana mai gazgatawa da abin da suka zo da shi na attaura sai hannun su na attaura wanda da annabi Musa ya zo da ita annabin da suka yarda da shi kuma ya zo musu da wani abu na injila to ba su yarda ma ba sun yi musu wannan ba su ma yarda da shi ba su karshe ma suka ce kawai ba ma wanda ya zo mu da wani abu saboda musan da da inkarin da inkari su gama kamar kure su zai ma ja anan mai ma suke to haka haka inda kuma a tayya tayya sun yarda annabi Isa kuma sai su yarda da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta zo ta ta shahi shari'a annabi Musa ta shahi ta annabi Isa dukan shari'o'i ta shaye su baki daya suna cikin ta wa'anda shari'a inna dina inda Allah islam daga rannan daga wani lokacin da wannan shari'a ta zo ta musulunci addini na musulunci shine addini shari'ar musulunci ita ce shari'a duk wanda suke suka zo gabanin ta ta shaye su to su ma ba ma bukatan tunda ba saboda su aka yi wannan littafin ba ba ba bukatar a haɗi ɓatin wannan ra'ayin nasu mai ganin cewa babu wata shari'a ba ta shari'a shari'a kuma ba mun ambaci wani wani raddi ba a gare su bal bare dai abinda zamu yi kawai ba ko dai abinda muka yi wannan littafin allafnahu mun yi wannan littafin ne li ahli millatihi domin mazuwa addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan suke rike da addinin musulunci saboda su aka wannan littafin almulabina li da'awati wanda suke masu amsawa ga kiran annabi sallallahu alaihi wasallam almusaddiqina li nubuwati masu gazgatawa ga annabcinsa ga annabcinsa li yakuna ta'kidan fi mahabbati an yi wannan ne dan ya zama karfafawa ce a cikin soyayyar su lahu gare shi annabi sallallahu da mutane Allah ta gare shi waman waman matan li amalihim kuma ya zama ƙari ne ga ayyukansu wal yazida allazina waliyazdadu allazina amanu ko imanan ma iman ko waliyazdadu imanan ma imanin wanda sai iktibashi da wata ayar suke cewa liyazdadu imanan ma imanihim dan kuma su ƙara imani akan ko tare da imanin da suke gare su daman kai ka imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda kai imani su wanda ba su imani suke cewa aka musu aya kai ka imani kuma an zo an zo ana ana ana so a kawo ma a hada ma ayar da take ta Annabi sallallahu alaihi wasallam misali wanda bai yi ba yanzu ko wani bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to sai a hida mai za ka hida mai irin miracle mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za ta yi convince kin shi ya yarda za ka nigirshe shi wannan hausa mu ce ta adarawa ka fahimtar da shi cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ga abin da ya zo da shi in yi shi labarin haka wannan wanda wanda bai imani ba to wanda imani ba in ka kawo mai ne amfanin mu'jizai shine in ka zai ƙara imani kan imanin da ke gare shi daman ya yarda a kama to shi dai wannan da wannan maganin dan dai ya ƙara ma imani akan imanin da ke gare ka amma lalle shi kullum komi da wurin shi kuma komi da mutanen shi lalle kamar da muka shi wanda bai sani ba wanda bai in ka sanar da shi zai ƙara kuma abin da zai ƙara ma ƙauna ko banza da abin da ya shahi wanda kake so kana son a hira shi balle abubuwa nashi na burgewa balle mu ijizoji irin wannan wanda da su ya gama da kawurci to amma ba haka ba shi tantagaryen kai wanda ne tunna imani baka bukata sai an ambata ma wannan sai na Allah cewa rilata anu law ku shifa annil hijabu lamazzatu yatina abu ababen da bana gani wanda suke na gaibu wanda Allah ya sha makance ni da su ma na ganin su da za a yaye mini su in gani misali yanzu ba ma gani akwai aljanna akwai huta da za a yaye mini aljanna in ga aljanna da za a yaye mini huta in ga huta ce ba na ƙara komi a yakin da shiga ni ba zai karu ba yardar da nake imanin da ne ba zai karu ba daman kawai wai saboda yana nuna tsaban ya yarda ya yarda inda yanzu ba mu yarda ba mun yarda ba mu gani ba mun yarda to yawwa in magani ai in aka bude kuma za mu ƙara to ce shi inda za a yi mai hijabi da bai ƙara kini ba to wannan ƙarshen imani ne irin nashi amma ba haka ba duk wanda aka aka yi ga wani abu haka ko labari muka ji za mu ƙara imani shine ke cewa ya kawo wannan ne don saboda masu imani masu ƙara imani akan imanin da ke gare su yace wa nubai wa nubayyinu ko yawa waniyatuna niyyar mu a cikin wannan aikin an nuslita fi hadha al-babi ummahati mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam mu tabbatar da abinda muke niyya a cikin mu tabbatar a cikin wannan babin ababan da suke kamar uwaye cikin mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne cikin mu'jizoji su uwaye su ne suka aihi wa'ansu wata kika ce mu'jiza ɗaya ta aihi da yawa ko ko ɗaya ta aihi bangare da dama ne kamar zan zama gani bangare bangare ne akwai abin da shahi abin da shahi dabbobi abin da shahi sandararrun ababe abin da shahi mutane abin da shahi da haka haka abin da shahi wani abin da shahi albarka duka mu'jiza ce to duk za mu gan shi daki daki abin da shahi alqur'anin kanshi to duka za a wada wannan kowane bangare kenan sai ana bukata a hudu abin da yake kamar shine uwa in aka hudu shine ke sune za muke so mu hadi a cikin nan wa mashahira ayatihi da kuma waɗanda suke sun shahara sun bayyana daga cikin mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi litadulla ala azimi qadrihi inda rabbi duka wannan da saboda su yi nuni zuwa girman kadarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangijinsa wa ataina minha bil muhaqqaqi was sahih al isnad kuma yace duk wanda abin da muka kawo a cikin wannan babin mun zo ne da wanda yake tabbatattu dan su shi labari ana bukatan ba kowane ba labari ba kowane labari kirga yake na gaskiya ba to amma alhamdulillah kamar da nake wadi kwanakin bai al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su ababan tacewa da tattance gaskiya in ka zo ka faɗi abubuwa mai yanzu wani in ya zo ce da za a an yi ma wani zamani wa'ansu yahuda suka shigo cikin musulmi sai da suka sanya hadisai na ƙarya wajen dubu hudu kawai ƙarshe aka aka kamo su da aka kamo su ma kamar lokaci ya tafi aka kamo su an ba wai wani jima sosai ba aka gano aka kamo su sai aka kashe wanda aka kashe ɗaya da ya saura ake ce ai ko kun kashe ni mun aikin da muka yi mun sanya hadisi dubu akwai hadisi dubu hudu da muka kasan muka watsa ba ku iya rabe su tunda an ce kawai sai sai kawo sai me abin da ake mutane suke nema a ce a wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce har zuwa annabi ya ce to bai san ba Allah ya riga ya karrama wannan al'ummai da tsarewa da irin tasa ana kama da shi aka samu malamai kwararru wanda suka san hadisai suka bubbincika duk cikin littafin hadisi da suka hiddo hadisi bayan hadisi sai da suka hiddo hadisi dubu hudu na wa'annan na ƙaryan wa'anda wa'annan suka suka suka suka sanya kama aje kashe wannan mutum saboda Allah ya ne sawo ya so ya tsare kashi sai ya tattalin mutane masu kwakwale yadda ne kake tsammani tun mutanen wanda suke da an waɗi sun ji kuma da sani mutanen ana in suna hida ma yanda suka san gidajen sahabbai da diyansu da nasabar su da halayen su sai kai mamaki wallahi ko gidanku ne aka ce ka san gidanku haka nan an baka aiki yanzu a ce duk yan gidanku a ce gidanku akwai mutum sha biyu kowanne ka tashi ka bada halayen shi kai da halayen shi da wannan halin shi mai kaza ne wannan mai kaza ne kai ne babba ko kai ne karami ba an baka aiki kai dan halayen su yanda suke to su yanzu annan mutanen masana ke akwai cikin al'umma wanda sun san wa'annan ababen sabban dubunnan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda za a cewa ya ce kace eh wannan ga lalle ga halayen shi ga inda ma ya zama ga shekarun da ya rasu in kace in ka da ka ƙara su ce a an shayar wannan ko an so a yaudar musulunci da haka sai a ce wane ya ce shi ko wani aka bibiya an ce misali sun ce akwai abin da suka yi takarda ƙarya da aka taɓa yi wanda wanga ya warware ta khatibul bagdadi an ce wai wai sa hannu ne ke akwai akwai sa hannun yahuda suka ce an ce su bar bada jiziya ne tun yoshe wannan akwai sa hannu na ma'aiki sallallahu alaihi wanda aka yi kuma ga shi ga magana ga bancin sun samo stamp kashe irin na annabi sunan gashi an sanya kuma har da sa hannu na ma'awiya bin abi sufyan da sa hannun su abu huraira ne suka ce an yi shi wannan tun shekara ta bakwai ayi tun da aka yi wannan abu ne yo shi masani da aka kawo mai shi wannan su shi shi al-khabib al-baghdadi sai a ƙarya ce yace sarkin sarki ya nemo shi ka ji abin da yake ake ciki yace a wannan ƙarya ce kawai zuki ta mallauci yau ga ƙarya sun kawo da takarru da komi da komi yace abin da suka faɗi shi su a lokacin nan su ba su ma musulmata ba wanda wanda aka ce sun yi shaida ba su ma musulmata ba su sai shekara ta takwas suka suka musulmata bayan sai fatul makata suka musulmata wanga ma'awiya da ya musulmata shi wannan sai lokacin kaza ya yan daga nan to Allah ya kawo hore mutane masu sanin da tabbaci ga abin da komi ga yanda ce to shine yace shi ma cikin labarin da zamu kawo saboda mu'jiza tana bukatun abu ne wanda ya sa'a ma hankali abu ne wanda bai yiwuwa a hankalce to an haɗa ma gashi annabi sallallahu ya yi shi to yana buƙatan a ce akwai dalili ko cewa wannan magana ce ingantacciya shi ne cewa to mu ciki abin da za a duk za kawowa ya ɗauka ma kan shi ba zai kawo ba sai wanda ya tabbata sai wanda aka tabbatar da sahihancin shi ingancin shi wa ta yana min ha bil muhaqqaq wanda aka tabbatar da shi wa sahihi isnad wanda kuma isnadin shi ya inganta har zuwa maki sallallahu alaihi wasallam sun same shi daga wani daga wani ya inganta ingantattun wanda suke masu gaskiya suka faɗi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ne zai faɗi duka cikin abin da zai faɗi a gaba ina so in samu wurin kwana mu kwana wa aksaruhu mimma balagal qata mafi yawa abin da za a kawo yace abin ne wanda ya kai na abin da cewa qata yankewa akwai magana kawai yanke ba ta kawai yankakke gaskiya ne kamar alqur'ani alqur'ani baki da yawa yankakke magana kawai daga Allah yake babu wani abin da ciki a wannan aina shakkun shi to shine ke cewa ni ma labarin da zai kawo ya kusan kai haka duk wanda za a ce ma mu'jiza ta annabi in ka bincika ita kawai irin wanda aka ba labarin wanda zai hidi nan wurin sun kai yace wannan matsayin auka da ko ya kusan ya kai wannan matsayin wa dafna ilaiha ba'da ma waqa fi mashahiri kutub al-a'imma kuma yace za mu mun karo bancin wa'annan wanda suka kai a wani matsayin inganci haka mun karo zuwa gare su sashen abin da ya zo daga cikin shahararrun littattafan shugabanni yana ne a immatu me ake musu limaman kutubu asiha akwai akwai na kima littattafai ingantattu na hadisi wanda duk kamar sahih muslim sai bukhari sai muslim sahih ibn hibban daga sunan sahih ibn kuzaima ko su shidda ne sahih sahih yace su zuwa su wannan sahih ba duka ba akwai sunan akwai akwai sunan akwai musnad a wanda ake ce musu dai sihahu ingantattu yace to ya karo wa'ansu ko su ma wa'anda suke shahararru a cikin su wanda sun shahara su ma to na ga ne zan dakata ganin lokaci yayi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم